an tabbatar babu ciki ko to saboda haka tunda ta zamanto ta tabbatar ta yi jini sai dai kawai ta ce bata gama cikawa ba jinin bai kammalu ba ne ya dawo duba da wannan domin a yi ihada in dai son samu ne tunda mazan da yawa zai kyauta haƙura da wannan saƙura da juna dai ta yi don a samu nutsuwa don kata dai ko da ya halatta ba wata matsala abin zai ta damunta a ranta tunda tana da tsoron allah kata dai ta dinga tunanin ta yi aure kamar an neme ta cikin wato bata gama idda ba gudun wannan kai kawan zai sa ta kyale amma wannan jini tun da ta yi jini ɗaya ta yi na biyu tana yin na uku ai an san komai ya gama kammaluwa shi jini tun daga na farko ba ma ai an tabbatar mahaifa ta kubuta amma tun da dai tsarin allah uku aka ce to kaga dan ta samu nutsuwa hakan za a yi
sai wannan kuma ta ce mace ce take zargin mijinta da zina na to ya kamata wasu billahi tana zargin mijinta da zina zargi ai azzannu zambo tabbatar da zina ai yana da wuya zarginta ba zai cutar da aurensu da komai ba kawai ta daina zarginsa ta kwantar da hankalinta ta kwantar da hankalinta sai ta duba ita Allah ya kare ta ba ta zina in ko da mijinta yana zina sai ita ma ta ji tana yin zina man zana zuni ya bi madan Allah ya ce sai ta nutsu kawai ta daina mummunan zargi shaɗan ne yake sawa inna ba da zan da ismu wala ta jassasu amma idan ta matsa cewar zina yake tana zarginsa to ita zina tabbatar da ita yana da wuya amma da mijin ne zai zarginta da zina ko bai tabbatar ba kaga aure ya ɓaci ta daina ta gyara halinta ta daina zargin mijinta da zina zarginta da sauƙin dai abin zarginta da zanar da take masa ba zai lalata aurensu ba amma ba daɗi ta dinga kallon mijinta ba mutumin kirki ba idan ko har ta tabbatar da cewa ɗaya yana zana ba zargi take ba ba zato ba ne ba gulma ake mata ba ta tabbatar ta ga hujjoji ta ta ga cewa ba za ta iya zama da mai saɓan Allah ba to wannan ita ta san hanyoyin duk da za ta bi kuma ta nemi a rabu kawai zama da mazanaci ai bai da daɗi matan mazinaci tana cikin garari shi mazinaci ba wai wanda ka haɗa hulɗa irin wannan ta auratayya ba ko da zama waje ɗaya da shi ne babu kyau ba daɗi ita mace ko da mutumin da yake gurin suke ake zama da shi ba mijinta ba ne zaman da mai zana ma bai da kyau layi ɗaya zama da mazinaci ma musiba ne a ce a layinku akwai mazinaci to in ba zai bari ba kun kuma yi kokarin ya bari an tabbatar yana zana to kawai ka sai da gidan ka tashi daga layin amma ba haka ba sai dai a raye cikin damuwa da musiba to don haka in ta tabbatar mijinta yana zana kawai abin da za ta yi ta yi kokari ta nemi auren ya rabu ta je ta gaya wa alkali ta sanar da iyayenta ba za ta iya ba dan za ta cutu shi kuma aure baya yiwuwa da cutuwa la zarara ne wala dirara Allah ka kiyaye mu duk kuma abin da mutum zai yi matarsa ta yi zargin zina da Allah maza su nisance shi ba ma matarka ba ko da mutanen gari ne ko kai ko abokan hulɗaka ne za su yi maka zargin zina mutum ya kaucewa wannan ba kyau mummunan abu ne zargin zina ba shi da kyau don haka ya kamata mutum ya kaucewa wannan ko wani kadaita da macen da mata ka ba ko wani wasanni ko wani abu duk a nisanci wannan domin a zauna lafiya Allah ka kiyaye mu
akwai tambaya ta ƙarshe kuma akan maganar kabali da ba'adi yake magana shi baya iya tantance abin da za a yi kabali ko ba'adi idan ya samu kanshi a halin rafkanuwa din me ya kamata ya yi kowace ta yi ya hutar da kansa kuma ziyada ya yi dama san ziyada da ainihin na kusa ne suka haɗu kabali za a yi wa maza da wada ƙasa na kuwa wanda kuma ya ƙare kabali wanda ya rage ba da to idan mutum ya rikirkice sallah ta dagule ya rasa yadda zai kabali zai ko ba a ne kawai ya ƙudurin niyaye wacce ta zo masa in ya so ya yi kafin ya idar da sallah ya yi kabali in ya so ya bari kawai in ya gama sallah ya ba'adi kamar yadda wanda yake yawan rikirkicewa a sallah yin ba'adi ta zama lazimi a gare shi in mutum mai yawan rafkanuwa ne kullum sai to in ya zo duk sallar da in ya gama ya sallama ya ba'adi saboda wannan ya inganta daga aikin ma'aikin Allah tantancewa da ulama mazhabu suka yi aka ware kabali kamar amu malikiya inna annabi ya fi yin kabali shine duk wannan mas'alar aka ware ta aka tabbatar da ita ce kabalin inna annabi ya fi yin ba'adi aka ware ta aka tabbatar da ita ce ba'adin amma da yawa mas'alar da ta faru annabi ya yi ba'adi wannan mas'alar ta kuma faruwa annabi ya yi kabali na haka mumini kar ya matsa kansa idan harka ta ya matsayi masa wacce duk ya yi ta yi sallah ta gyaru sallah tana da wuyan baci kuma babu wahalarwa babu gigitarwa a cikin addini wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ba wahala ba laifi kawai kai kabalin ko ba adin kowace ta yi Allah ka ba mu dacewa
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم khashi'un dama jiya mun fara wannan sura kuma mun gabatar da abin da ta kunsa da irin abubuwan da wannan sura ta tare da abin da take kewayewa a kanta na maganar imani da kuma magana akan ainihin mushrikai da kuma karyatar da shirkar su da kuma ita ta yi magana na usasul imani foundation asalin imani duk za a je a ciki sannan kuma da siffar muminai da yadda suke ainihin man fada da je an ji dai kuma da irin abin da ta tare na fa'idodi da abin da ake yi amfani da ita gaba ɗaya a rubuta da yadda da ake man faɗa jiya an fara sura kuma amma an farko farko don kusantowar surorin kuma makiya ce kuma ayata ɗari ne wato ainihin da ainihin da goma sha tara wasu kuma sun ɗauka ɗari da sha takwas ala'ayi halin da ya ta malaman tafsiri da ƙura'u sun yi ittifaƙi akan cewa ita makiya ce ga baki ɗayan surar nan don haka allah ta baraka ta ya buɗa ta da bismillahir rahmanir rahim kad aflaha almu'minuna haƙiƙa mu'minai wato ainihin sun rabauta muminan nan su wane ne muminan da suka rabauta Allah ya fassara da cewa allazina hum fi salatihim khashi'una su ne waɗannan da suke yin khushu'i suke kankan da kai ga Allah cikin sallar su wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun su ne waɗannan da mu'riduna suke bujirewa 'anil lagawi daga barin wargi a cikin magana da cikin aiki والذين هم للزكاة فاعلون سنة waɗannan da suke aikatawa wato bayarwa lizzakati ga zakka sukan ba da zakka yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce su da yi wallazina hum li furujihim hafizun sune waɗannan da hafizuna suke masu kiyayewa li furujihim ga farjojin su daga barin haramun إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فشيء أبسا ما تكنسوا na halal na aure na sunna ba su hana su farjojinsu yauwa au ma malakat aimanuhum ko kuma a bisa abin da daman su ta mallaka na kuyangi su ma ba su hana su farjojinsu fa innahum haƙiƙa su wato ainihin mazajen nan da suke kulawa da farjojin matansu da maza da matayen kuma da suke kulawa su ma da farjojin mazansu gairu malumina ba ababen zargi ba ne a cikin kulawa da hakan abin nema ne ma abin so ne haƙi ne mutum da iyalansa ya kula da sunna da jima'i inda ba lalura ba ko kuma wani uzuri kar mutum ya bar matarsa tun tana kunya tana juriya tana haƙuri kuma ya zamanto bai san halin da za ta shiga ba kaga shedan kuma kullum farautar bayan allah yake shi sa ake so mutum ya zama yana mai kulawa ma'aiki ma alaihi salatu wasalam a cikin bayanansa a cikin balaga muhammadiya ya yi wata magana da idan mutum ya ji sai ya rikice ko kuma ya rasa gane na haka dosa na tauriya annabi amma manzo Allah ya ce duk wanda ya kasance ya imani da Allah ya imani da lahira to ya dinga shayar da gonarsa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaski zar'ahu ya dinga shayar da yabanya sakar ya bata ta bushe to ba magana ka dau ruwa ka kai gona bane abinda ake nufi gona da yabanya farjin matarka saboda haka maza su kula da yawa wasu suna sakaci mataye suna da wasu to duk wanda ya ba matarsa haƙi to sai ya zo yana shi ne zina take yawa idan wulaƙanci kake ba za ka kula matarka da farjinta ba to sai ka je allah ya jarrabe ka da bin shaidan ka je ka bi matan banza ka je ka yi ta wahala ka shiga garari wannan kuma wannan wahalar da kai ne don manzala ya gaya mana a wani hadisi ce mutum ya gama ce ta ƙayatar da shi to malamai zai koma gida abin da yake tare da wannan da ta ƙayatar da kai shine yake tare da matarka ta gida su kuma mata su kula da ba mazajensu haƙƙinsu ta ɓangaren abin da ya shafi mu'amala jinsiya ta faraji su dinga kulawa duk macen da ta sake ba ta kulawa da ba miji haƙƙinsa ba ta faɗaitar da shi da sauransu to ita ma yadda in miji ya wulaƙantar da ita Allah yake jarrabarsa to ita na ta jarrabar ma mai muni ce da yawa mata ya kamamu masu kirki za ka ga yayin da mazajensu suka mutu sannan ne suke jarrabtuwa da buƙatar maza sun shiga bala'i kenan wata sai ba mijin za ta fara zina sannan za ta fara neman maza tana wulakantar da kanta ba iyalai ga shekaru amma bala'in wulakanta dararen miji da ba a kulawa da ba shi haƙinsa wannan allah baya kyalewa sai an waigo an jarrabe ki sai kin fada hanyar shetan da yawa mata suna gamuwa da haka wata kuma ma mijin na da rai allah zai kawo rabuwa tun da duk wata haduwa tana da rabuwa in dai kin wulakantar da mijinki ba ki iya tayar masa da sha'awa da zai dinga kula ki ba ki gamsar da shi ke kin iya wulakanci kin iya iskanci kin iya bacci kin iya gudu ki bar wajen miji ko ina gaya wa kowane miji ya yi haƙuri sannan allah zai tuhume ta ya casa ta akan irin wannan musibar yana saboda haka ina kiran mata da babban murya ta neman mutunta kai su dinga kulawa da ba wa mazajensu haƙi mun ji dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mace idan mijinta ya alama ya buƙaci kusantar ta ko tana kan tanderu tana buga gurasa ta fito ta bar gurin ta zo ta biya masa haƙinsa tanderu irin na larabawa wanda ake shiga wuta ne gewaye ɗaki ne in mace ta shiga tana ciki zafi take ta zama wuta ce ta gumi a gigice idan ta ya ja tana kafa gurasa cikin aiki da damuwa to in miji yana da bukata annabi ya ce ko a cikin wannan hali take maza ta fito ta zo ta abin nan ɗinsa saboda ka tsayawa a kiyaye haƙoƙin juna ta ɓangaren mu'amala ta jinsiya babban nukuda ce wacce take taimakawa bayi samun rayuwa mai kyau da gamawa lafiya kuma babban wata nukuda ce da take janyo wa bayi ma'aurata shiga cikin gararin duniya da kunyata da kuma rashin gamawa lafiya Allah ka kiyaye mu maza kasu dauka kasu dauka haƙƙin mata kawai ba su shinkafa da nama da abinci da ba su kuɗi shine wannan wani abu ne daban kankani ne babban shine kula mata da haƙƙinta yadda Allah tabaraka wata'ala gashi ya yabi masu kulawa da wannan amma ya shaida ga muminai Allah ka sa mu ne
faman ibtaghi wara'a zalika fa ulaika humul wannan dai ya nemi wani koma bayan wancanan kamatansa na aure da kuyanginsa ya ƙetare ya tafi zina da neman jin daɗi ba ta ɓangaren mace ba ga mataka ka tafi zina wa iyazu billahi ko ga mijinki ki dinga kula mijin wata ko kina neman to wannan ko kuma abubuwan da wasu suke samu biyan bukata su biya bukatar su kamar istimta'i biledi ko bishai'in kawai fi mafruci wata kafa mutum ya je ya samu ya ta biyan bukatar sai kyala matarsa in dai ba matar ce ta ki ba don wasu ki suke wata kuma ba za ta ce na ki ba ban yadda ba a'a tunda namiji kayan aras ne lallaba ne idan sha'awar ta motsa yayin da matar ta shirya sharri ta yago ta magana ta mako masa sai dai ya haƙura ba zai yiwu ba shi sa dole ne mata su kiyaye to wanda yake da dama ga iyali kuma ya ya karkata ya bar wannan ya tafi neman biyan bukatarsa ta wata hanya daban ko zina ko amfani da wani abu ya biya bukatarsa to wannan ya ketare iyaka wannan kuma wannan duk suka haka Allah tabaraka wa ta'ala ce wato waɗancananka su ne masu ƙetare iyaka ba su zo abin da Allah ya halatta musu ba wallazi na humli amanatihim wa ahdihim ra'u su ne dai sufan mumini su ne dai wallazi na hum su ne waɗannan da li amanatihim ga amanoninsu da suke tsakaninsu a junansu wa ahdihim da alkawuransu da yake tsakaninsu da tsakanin mutane 'yan uwansu ko kuma ka ce su ne li'amanatihim da amanoninsu da suke tsakaninsu da Allah abinda Allah ya ba mu amana na jikinmu da zuciya da hannu da farji da baki da ido da kafa duk amana waɗannan amanonin na Allah guda bakwai ko to abinda Allah ya ba mu amana kenan kiyayewa da kuma alkawari na tsakaninmu da Allah na tsaye da farilla da kiyaye wato umarnin Allah da barin hane-hanensa alkawari ne tsakaninmu da Allah to mummune su ne ra'una masu kiyayewa ga amanonin nan da kuma alkawarce-alkawarcen nan
wallazi na hum ala salawatihim yuhafizun su ne waɗannan da suke kiyayewa a bisa sallolinsu suna masu yin jam'i ne ko su kaɗai ne lokacin sallah dai suna masu kiyayewa
ula'ika humul warisun waɗancanan ka su ne masu yin gado
allazina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun me za su gada ya ubangiji yace allazina su ne waɗannan yarisunan firdausa suke gadan aljannar firdaus shine mafi daukaka aljannatu kusa da manzo Allah hum su khaliduna masu dawamuwa ne fiha cikin aljannar firdaus idan sun shiga Allah ka sa mu ne
wala qad khalaqna linsana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu في قرار مكين
الله تبارك وتعالى yace laqad tabbaz wallahi haqiqa Musa Allah khalaqana al-insana mu ne muka halici mutum shine Adamu wannan ayar lokacin da ta sauka sai aka ji manzo ya ce tabarakallahu ahsanul khaliqin Allah ya ce ni mu muka halici mutum shine Adamu min sulalatin daga wato ainihin sulala shine wato ainihin yambu mukalice min sulalatin mukalice shi daga wato ainihin mani ko busasshe ko kuma aka halice shi daga yambu busasshe min dinin sai kuma ya zama daga yambu danye Allah ya ce mu mukalice shi shi salala wato yumɓu busasshe ɗinu kuma ɗanye da sulalatu da ɗinu duka ma'anarsu ɗaya sai dai wannan sufarsa daban wannan sufarsa daban saboda asalin kowane jiki da aka halitta daga ƙasa ne faja alnahu sai muka sanya ɗan adam ko ko muka sanya muka sanya shi na dufatan ya zamanto ɗigon mai fi ƙararin cikin mahaifa makin ina abin tsarewa da kiyayewa
thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fakasawna fakasawna al-'idhama lahma thumma an أنشأناه خلقنا خلق فتبارك الله أحسن الخالقين abin da manzo ya faɗa kenan sai Allah ya zo ya cika da abun a cikin ƙarshen aya kuma shi sulalatun nan da dina dinnan shi halitta ce ta Allah ba ta ɓangaren jinin mani ko ɗigon mani ba a'a ta yunkun jikin ƙasa na jikin mutum ya inganta cewa duk mutumin da ka gani akwai inna Allah ya kwakula da ƙasar nan aka halicci jikin ɗan kaɗan shi ne aka haɗa shirin na aka haɗa jinin nan da tsokar nan da mani na aka yi halittar nan sai aka zuba ƙasar a jikinsa shi ne aka fito da shi ga shi ɗan ƙato-ƙato ƙasar gurin kowa da ka gani wannan ƙasar ta nan ne kowa zai koma in ya mutu a yi masa a kabarantar da shi a yi mutum kabari a mai da shi cikon gurin da aka ciro shi wannan kowa ne in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne shi ba haka ba ne shi kadai ne tal inna Allah tabaraka wa ta'ala yayi jikinsa da inda aka ɗebi ƙasar jikin manzon Allah daban inna kuma aka kwantar da shi yake kwance a madina yanzu daban annabi ne kadai da wannan ya fada da kansa sahabai ce musu aiga inna shi kasar ta take yana nan kuma yana nan haiwa mutum ya je home yana nan gurin wanda su jago kwaso kasar yanar kamshi manzon Allah Muhammadu kenan Allah tabaraka ta'ala ya ce wato bayan ya halitta nan na manin ya sa shi a cikin mahaifa sun mahalakanan na dubata alakatan sannan sai muka halicci wato wannan dugon maniyan muka mayar da shi gudan jini ya zama sandararre fa halakanar alakatan mubagatan sai muka halicci kuma wato wannan gudan jinin ya zama to wato murgatan tsoka ma'ana maniyin muka mai da shi ya zama gudan jini gudan jinin muka mai da shi ya zama ya tsoka guda haka a cikin wannan tsokar da aka hada to a wannan zama tsokar ne kasar da za a binne mutum ake kuma zuba ta a nan gurin sannan sai Allah ya zana abin da yake so a yi da mutum fa khalaqanal mudghata idaman muka halittarwa kuma wannan tsokar nan kasusuwa a jikinta baka saunar izama lahaman muka tafatar da kuma kasusuwan nan nama na jiki aka yi naman jiki kowane guri na jikin mutum kuma aka karfafe shi aka sa masa nama sun ma an sha'ana halkan akhar sannan kuma sai muka hadice shi wani halitta kuma wani daban a lokacin da komai ya cika sai aka hura masa ruhi shine halitta wata daban kenan fatabarakallahu ahsanul khaliqina dama sultanuhu wa azuma sha'anuhu sarki na Allah ya girmama da ƙudurarsa ta ɗaukaka Allah Ubangiji Allah ahsanul khaliqina shine mafi kyan masu yin halitta duka baki ɗaya thumma innakum ba'da zalika lamayitun sannan kuma ku bayi da Allah ya halice ku a haka kuka zo kuka kuma yi rayuwa abin da ya so kuka yi kuma kuka gama bayan wancanan ka wallahi kuna zamantowa wanda suke matattu
thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun sannan kuma ku ranar alkiyama kuma za a tashe ku bayan kun mutu dinnan an kashe ku sai kuma a tashe ku ranar alkiyama dan ba ku sakamakon abin da kuka aikata
ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين الله يجي حقيقة موسى الله mun halici burbushinku bakwai ɗin hanyoyi wato an ce ɗara'ika wato ainihin jam'i ne na ɗariƙatu jamo ɗariƙatin ne domin sama murfi bakwai ne hawa bakwai ne sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai an ambace su da ra'ika ne domin kowace sama akwai mala'ikun da hanyoyinsu ne ta sama suke tafiya sama ne hanyar su titunan su a sama ne wa makuna filina ba mu kasance ba ga falallu wato ana haƙi daga barin halitta da muka yi saman a saman ba mu gafala ba kuma da halittun da suke ƙasa ballantana saman ta faɗo musu da mun gafala da kulawa da sama kawai kuma babu zancen wato ainihin kulawanmu da ƙasa da sai saman ta afko ta faɗo ta danna na ƙasa allah ɗaya ne ko ina kuma shi ne saman da ƙasan masu cewa allah na sama to in allah na sama baya ƙasa kenan in baya ƙasa kuma a sama yake sama za a zauna lafiya don da allah ƙasa kuma ba allah sai mai ta gamuwa da rubtawa ƙasa a ba haka allah ƙudurarsa da ikonsa ne a sama da ƙasa da sama da ƙasa da ɗaya ne ko ina da ƙudura ta ubangiji allah saboda haka mai kulawa ne allah da sammai mai kulawa ne da ƙasai komai da komai Allahu akbar in ka tashi tsakar dare ka ji ka gaji kana bacci kana ta ka ji ka gano sama ana taurari tsuntsaye ana ce kai shi dai Allah baya bacci wannan ya isa ka gane Allah ɗaya ne kai kana ta shuri a ita zancen tsaro wane ne sai cikin dare tashi ka gewaya nan ka gewaya nan ka ga duk gidan kowa bacci yake kuma ba ta a komai sai kudura Allah eh sai Allah duk gida za ka gani in ka ce ido ido biza saboda tsaro kan wani ya shigo kana wani abu to baccin da kake ka san me ake za ka yi bacci baka tafi sha ba ba kai kai kanka ka san ka zama addini amma Allah nan da shi yake tsare in ba haka ba in ba Allah ba ba matsarin gidanka ba kafar hancin ma kafin asuba ya kwarin da tsutsotsin da za su shiga maka su cuce kafa amma ya tsare alwahidul kahar
وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون نجي موسى الله tune muka saukar da wato ainihin ruwa daga sammai amma bi kadarin gwargwadon yadda zai ishe ku gwargwadon yadda kuke so gwargwadon yadda duk yawan ruwan da kaga an sheko shi shi allah ya san ya yadda zai isa ƙasar ku da ku bai dame ku ba idan kaga ruwa ya zo ya yi barna ya ci karfi ya yi wannan wani abu ne daban wani bala'in ne ba ruwan ba ne amma bi kadari gwargwadon yadda zai ishe ku ba zai sa muku tashin hankali da damuwa ba allah tabaraka ta'ala yake wato ainihin saukan muku da ruwa daga sammai yace sannan asqannahu fil ardi muka kuma shayar da wannan ruwan ainihin a cikin ƙasa mana muka shayar da ƙasa wannan ruwan ta jike ta zamanto kuma ƙasar ta samu ni'ima wa inna haƙiƙa musu Allah laƙadiruna wallahi masu iko ne wato alazihabin bihi a bisa tafiyar da wannan ruwan abinda muka ba ƙasar da ta jike aka samu shuka da yabanya ta yi duk ta mutu ta lalace dabbobin ma da suke shan ruwa suke jin daɗi da an muka tafiyar da ruwan duka baki daya ko kuma ku shiga wahala wasu ma wani wajen rashin ruwa ma ya ishe su cututtuka da bala'i kamar yadda muke ji a rediyo wasu ƙauyukan suna gamuwa da matsalolin rashin ruwa inda za ka ga wajen da za a zo mutum yana ɗiban ruwa yana sha kare da jaki suna sha da yawa a ƙauyukan kanan nan ruwa babu babu kuma hanyar ruwan babu ruwan kuma shugabanni da cewa bari mu samarwa bayan Allah ruwa Allah kuma ya sa yana kallo to duk wannan kudura ce ta Allah ce mun so Allah sannan Allah ya saukar da ruwa ko ina ake jin daɗi
فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون نيشي muka farar kuma gare ku bihi da sababin wannan ruwan jannatin ƙoramai da kuma wato gonakai min na hailin na daga dabinai wa anabin da kuma inibai kayan furut kenan lakum duk naku ne muka farar da shi gare ku lakum fiha fawakihu kasiratun sannan a gare ku kuma a cikin wannan ruwa dai da Allah yake akwai 'ya'yan marmaru 'ya'yan itace furut masu yawa wamin ha daga gare su ne takulu na kuke ci abinda kuka ga dama na daɗi ku ci na furut da leman zaƙi na nan kankana gurji ga su abarba ga ayaba ga fiya ga sunan dai suna da yawa barkatai wasu ma baka san su ba in ka je jim za ka gan su wani kawai sai dai imani kawai ka gala ka ci ka ji daɗi ba ka san mai wannan ba ba ka san sunansa ba amma furut ne amma anan allah ya ambaci dabino da inabi saboda shi ne a fawakihu shi ne mafi shuhura mafi amfanin larabawa saboda haka da an ce wa fawakihu an dai balarabe ya ji nahilu da inabu to yana gane me ake nufi da sauran shi sa Allah ya ambace su wa shajaratan takhruju min tur sina atanbutu bid-duhni wa sibghin lilakilin yace kuma da kuma wata bishiya da take fitowa daga tur sina dutse ne wannan bishiyar tana fitowa wato ainihin da biddukun tambutu biddukun da mai shi ko wannan man ana amfani da shi wajen ci yana nufin wannan bishiyar ita ce bishiyar zaitun yawwa sabgin da kuma rana abinci la'akili na ga masu ci duk da wannan man jikin bishiyar ake yi an san rana abinci loma a rana ta damiya kwaso miya da noma an rana ta sirgin lil'akili eh an canja kamata eh to wannan allah zaitun yake nufi ana shi ne shi zaitun babban muhimmin abu ne kamar yadda kowa sani ana ta faɗa to kaga allah ga shi da kansa ya ci dama ya ce mata shadaratun mubarakatun ko ya gaya mana can mai albarka ce la sharqiyatan wala garbiya to kuma nan gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce muna fitar da mai daga cikin ta da wannan man ake yin girki abinda kuka dafa za ku ci ku yi miya kuma eh shine sai ku rina abinda kuka dauko za ku ci da man ma'ana kun yi miya idan shine sai ku ci shi zaitun magani ne a cikin kowane irin ciwo wanda mutum zai dinga amfani da shi yana sha ko a girki ko kuma yana sha da safe kafin ka ci ka sha cokali ɗaya ko ko ka gama duk ciye-ciyenka da daddare ka samu zaitun ka ci ka sha in kuma an samu 'ya'yan zaitun ma shi ma yana da kyau ana ci ana girki da shi wayannan abubuwan ne da ci baya janyo maka shan su baya janyo maka komai sai ƙarin lafiya kuma duk wani ciwon da ka sani in dai ka samu man zaitun to maganin ciwon ne ko mene in dai mutum ya samu man zaitun ya sha kar wani ya ce maka zaitun ba kyau alkur'ani ya ambace shi wati na wasu zaitun wuri daban-daban duk kuma abin da allah ya ambata alkur'ani to ba magani ne duk abin da allah ya ambata alkur'ani ne kawar da matsala ne balle zaitun an yi da yawa abubuwa sun faru daban-daban da suka nuna cewa lallai zaitun magani ne cikin kowane irin ciwo ko me ya faru mun ji kisar da ta faru a na ko a lokacin wannan malamin ibn sirina malamin nan mai fassarar mafarki wani bawan allah ne allah ya gadon maza sirrin annabi yusuf a cikin al'umma annabin nan al'umma annabi muhammad yake ibn sirina wanda mai ta'dirul anami fi ta'birul manami fasarar mafarki kowane iri Allah ya bashi ganewa duk wanda ya mafarki da ya ji zai ce kaza ne kuma kaza ne to shine wani bawan Allah a lokacin sa bai da lafiya ya gamu da tsagen jiki ya mutu ya kuma zamanto baya iya ko motsawa ana magani shekara goma shekara goma sha ɗaya sha biyu sai ɗaya ɓangaren jikin ma ya kamu sai ya zama gaba ɗaya jikinsa ya mutu ya gama da shal gaba ɗaya na paralyze daga babu jiki sai dai baki kawai yake magana to kaga bayan Allah a kowane lokaci masoya annabi Allah yana dafa mana ana nan na faɗi hikayen nan sai nan yana bacci sai mafarki sai ga wani mutum malarabe kyakkyawa sai gaishe shi sai ke ce masa ni da lafiya an yi magani an yi magani bawan Allah ayo ban warke ba sai ce a me aka yi taimaka na magani sai ce a yi a ishirin lawala ka je ka sha lawala idan ka sha lawala za ka warke sai ya farka sai ya dinga kwallar kira waya ko motsi ya dinga kwallar kira idan ga kiran mutan gida aka zo lafiya ga shi a kwance kasan jiya an ta daɗe sai ma a gaji da mutum an kyale shi ma kawai sai ya ce ga mafarkin fada ya yi ya ga wani kyakkyawan mutum sai kuma ya ce sai wani ya ce allawa kawar sai shi ce da kansa ya ce amma ina ganin wannan kyakkyawan annabi muhammadin amma ya ce ciwon da nake da maganin da ake nan je in sha lawala to ni fa ban san mai lawala ba balle in sha to lokacin ibn sirina ne sai aka ce a to ai bari a je a samu malam mai fassarar mafarki malam ibn sirina aka zo aka gaya masa ta yi ce a je a nemi man zaitun a bashi ya sha shi ne lawala aka zo aka faɗa sai wasu ka ce a daɗa tambayar safa lawala fa aka ce ba fa zaitun maka shi ne da aka zai ce shi ne man zaitun ne shi ne allah ya ambace shi tsakanin ladala shajaratun mubarakatun ko zaitun la shirkiyyatun wala gar la shirkiyyatun wala garmiyar lawala kenan zaitun aka samu zaitun aka ɗaga shi aka fara ɓura masa yana sha kaɗan aka kuma bashi ana kwantar da shi garau sai ya tashi ya zaune imani ne kawai imani ne duk komai muna da shi amma yanzu ka tafi wajen wasu likitocin abin da allah ya tabbatar mana shine maganin sai su ce ma ka bar shi shine cuta kaga an shiga uku allah ka allah ka kara mana imani na'am وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون Allah ya kuma faɗa wata ni'imar da kuma wata karamcin da ya mana dai a cikin abin da ya halitta bayan an yi zancen zaitun da abin da ya ɗin na fa'ida na abinci sai kuma ya ce haƙiƙa tabbas a gare ku ya ku bayi akwai wato la'ibaratun akwai lura da izina lakum wato a gare ku fillan ami a cikin dabbobin ni'ima su ne saniya tinkiya raƙumi wayannan akwai abubuwan lura a cikinsu domin akwai izinoni da akwai fa'idodi da allah tabaraka ta'ala ya saba a cikinsu in kun lura da su lalle za ku azantu kusan Allah shi kaɗai ne kuma shi ne wanda yake mai ba da ni'ima sai Allah ya fada ya ce nuskikum muna shayar da ku wato min buɗu ne ha daga abin min mafi buɗu ne ha daga a cikin abin da yake cikin cikin waɗannan dabbobi kamar nono za ta zo nonon raƙumi a sha a ƙoshi na saniya kindirmo a sha na akuya ma a sha tunkiya ma nonanta ma a sha ai komai da mafara ba fa'ida ba Allah ya shayar da mu daga cikin abin da yake cikin cikin su kenan da kuma fa'idodi da suke da shi da yawa shine bayan ma bayan ma na cin sana Allah ce wa lakum fiha manafi'u kasira sannan akwai abubuwan amfani gare ku masu yawa daga cikin dabbobi za a yi amfani da buzun za a yi amfani da gashin za a yi amfani komai na dabbobin nan za a yi amfani da su a ta kaho-kaho dinnan na dabbobi ana amfani da su duka ana yi fatocinsu a yi amfani gashin nasu sof din a yi amfani da su wamin a kuma kana daga gare su ne takulu na kuke ci kuma ku ci abinci ku ci naman kuma ku koshi ku ji daɗi wa alaiha wa alal fulki tuhmalun sannan to kaga wato abubuwan da muke ta faɗa kullum na amfanin musamman dabbobi musamman irin su raƙumi da ainihin wato su akuya da rago amma an ce saniya tana da fa'idodi da yawa tana da wasu abubuwa na nama na gawut da sauransu na jan nama da in ciwo ya kama ake cewa mutum ya daina cin jan nama to naman saniya ne yake da wannan matsala amma naman raƙumi babu gawut a cikinsa in kana da ciwon gawat ma na kafa da kake kasa takawa ka samu naman rago mai kai ta ci za ka warke shi kuma naman rago farar ragon nan yana karfafa kasusuwa ga mai ci kashin mutum dai za ka ga wani lokacin wani mutum za ka ga yana cin abinci amma rashin nama a jikinsa irin waɗannan za ka samu mutum ba ƙarfi dama naman akuya kuma wannan sirri ne kowa ya sani an sha faɗa raƙumi ko komai da komansa shi Allah ya zuba masa albarka ne duka duk ciwon da yake tare da kai inda za ka yi mu'amala da raƙumi za a warke kaga gashin raƙumi magani ne naman raƙumi abinci ne a ƙoshi kuma magani ne babu wani wani likita da zai ce kabar cin nama an na rakumi shi inda ciwo ma a jiki ana ci warkewa ake bawalin rakumi magani ne mun ma faɗa kwanaki ko nonon rakumi magani ne sha ake kai hatta kofatar rakumi kofato a tsaddatse wannan kofatan magani ne don yana daga cikin duk wani likitan fata in aka samu kofatar ragumi aka hada maganin da yake ko kuturu ne albaras ta kama shi inda an samu na gefen kofatar da aka askewa ragumi aka nike shi aka nike shi ko aka kone shi aka samu mai kowane iri ne ko basilin ko aka samu man kadanya aka cakuda aka hada ana shafawa ko meye da ya shafi jikin fata yanzu yanzu Allah zai warka hatta ma waɗanda suke yin kwailin kin gama kwailin kin gama gaye fuska ta fara kwakwabowa zan baki sadaka alheri zan yi kibar sadaka ki a samu kofatan raƙumi ki sa a je a samu maki ko da an yanka shi ne a samu kafar a sassaƙe a nike a nike a nike a kone shi a yi ganinsa samu man kaɗanya ki zuba a shafa a haɗa shi in ya so in ma kina ganin da baki in dare ya yi duk ki bashi jikin yana ki kai kolin ɗin ki shafa insha Allah baki kwana biyar goma za ki ga duk fata ki ta yi noma sirri ne da su Allah ya tanaji goma na kasira su akwai abubuwan amfani da yawa a cikin waɗannan halitta na Allah na dabbobi da babu lokaci balle a yi ta faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa alaiha walal fulki tuhmaluna kuma kuna dora kaya ku bayi alaiha akan waɗannan dabbobi kamar raƙumi wa alal ya hore mana hakanan kuma wa alal fulki hakanan a bisa jiragen ruwa a cikin ruwa kuna dora kayayyakin ku kuma ku hau ku yi tafiya duka wannan baiwa ce da ni'ima ta Allah ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون mun faɗa wannan sura daga cikin mawdu'an da ta tare da maganar ambatan manzancin manzanni to daga ciki Allah gashi ya fara ya ce wallahi tabbas hakika Musa Allah mu ne muka yake Nuhu zuwa jama'unsa faƙala da ya je sai ya ce ya ƙaumi ibudullah ya ku mutane na ku bauta wa Allah ku kaɗaita shi wa malakum min ilahin gairuhu babu gare ku wani ubangiji waninsa shi shi kadai ne tal babu wani ubangiji sai Allah babu zancen bautar wani Allah afala tattaquna shin yalla ba kwa ji tsoro ga Allah ba ku kadaita shi ku ku bi shi ba kwa tsoron uqubarsa faqala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha بشر مثلكم
ko wani mutum ba kamar nuhu inda da gaske ne allah ne sai allah ya aiko mala'ika mu ku rabu da shi ma samina bi haza mu ba mu taba jin irin wannan magana da nuhu ya zo da ita ba fi aba'ina lawalina cikin iyayenmu mutanen farko da suka shuɗe ba mu taba jin irin wannan batu ba
in huwa illa rajulun bihi jinnah فتربصوا به حتى
sai suka ci gaba da maganganu na wulakanci ga annabin Allah Nuhu in huwa sai ce kai ku rabu da Nuhu fa shi ba komai bane illa rajulun face mutum bihi jannatun da hauka yake tare da shi shafan aljani ne kawai fatarabbasu ku yi saurare bihi da shi hatta hini zuwa wani lokaci da zai mutu kawai a mance da shi ku ci gaba da harkar ku قال رب انصرني بما كذبون addu'a ya ce ya ubangiji Allah taimaka ni a kansu da bisa abin da suka yi min na ƙaryata ni da suka yi fa'awhaina ilayhi an isna'il fulka bi a'yunina wa wahayina fa idza jaa amruna wa farat النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون
annabi Nuhu ya roƙi Allah cewar Ubangiji ya yi wani abu a kan ƙarya tashin nan da suka yi. Allah ya ce fa wahaina ilai sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu a nasu na ilfulka ka aikata ka je ka kera jirgi na ruwa. Bi a ayuni na ka je ka dinga kera shi ka sa katakwaye ka ta kera shi ai kana kan magananmu Musa Allah a ayuni na a bisa ƙudurarmu da tsarinmu ka je ka yi ba abin da zai faru annabi nuhu ya je samu waje daji ya fara kera jirgi ya fara kera jirgi to shine asalin kafinta kenan karyo wannan katako ya hada da wannan ya jona duk kafinta asalinsu daga annabi nuhu ne asalin farkon kafintanci kenan da shi ne sai suka dinga zuwa ana kallon sa ne masa izgilanci ya yi kwana da kwanaki yana ta yi in yayi in abin sai su zo su dinga dariya a malam makeri a ana ke a ana ke mota ce ne ko a jirgi ne haka suka dinga yi masa idan dare ya yi annabi nuhu sai ya tashi abin da ya iya abin da ya gaji sai ya bar wannan wajen ya tafi to inda mutanen nan suna da hankali sai su zo bayan bayanan dan abin da ya har hada ya kera su taru su yi su yi su balla ya ki balluwa amma kuma gobe in ya zo ne sai su zo suna yi masa izgilancin ta saboda haka sai ya gama ita kerawa ita kera ya gama kera jirgi bashi a gurin sai Allah ya ce to fa idza ja amruna idan lamarin mu yazo na halakar da su abinda zaka gane da shi wa fara tanuru wato tanderu da ake da ake ake yin gurasa wani tanderu ne to zai bulbulo da ruwa yayin da ya bulbulo da ruwa to shi kenan to an yi sabani da cewa shi wannan tanderun yana bakin masallaci babban masallaci a kufa a gefen bangaren shiga babbar kofa bangaren dama akwai wani katon tandaru a ajiye a gurin wannan na annaba adamu ne da na na hawa take masa gurasa wannan tandaran wani kaulin kuma aka ce a'a yana wani waje ne a sham ina annabi nuhun can yake a wannan waje wannan tandarin yake annabi nuhu yana nan a wannan wajen wannan tanderin ala'ayi halin dai shi ne tanderin da ruwa zai bulbulo ta ciki annabi nuhu zai gane cewa wato ainihin halaka ta zo kuma annabi nuhu matarsa kafira ce ta ƙi yadda da kaɗai ta Allah ta ƙi yadda da yin abubuwa da ake na banza a daina ta ƙi yadda saboda haka sai ya zamanto yana tare amma ya gaya musu ta tabberu fa Allah zai kullo da abin da za a gane lokacin halaka yayi tadderin nan yana ajiye annabi nuhu yana ciki yana ta zikiri da kanta matar ta gano tanderin nan ya balle ruwa ya fara tsattowa ta ciki sai ta yi maza ta zo ta ce masa ga tanderin da kace gashi nan yana ta bulbulo da ruwa ba wani damuwa saboda rashin imani to saboda haka shine a wannan lokaci ruwa ya fara bulbulowa wannan wannan tanderu na annabi adamu ne kuma shine wannan ruwan shi bai halakar da wannan tanderun ba yana nan a sham a kufa ko kuma a asham ne ala'ayi halin nan ne aka yi sabanin ina yake saboda haka idan maganar annabi dufa na daga kufa aka fara to kaga ina kufa amma idan asham ne kamar yadda shine zance mafi inganci na annabi wato ainihin shi ɗakiya ta nan ya taho daga kuma zuwa sham ɗin annabi nuhu nan wajejen to a nan ne abin yake da ruwan yana fara bulbulowa daga ciki wato ainihin Allah ya ce to idan ruwan ya fara bulbulowa a su fiya fasluk fiya sai ka shiga cikin wannan jirgin da ka kera jirgin yana nan a ajiye tun da tandaru ya fara fitar da ruwa annabi nuhu sai ya bar nan gida ya tafi cikin can ya je ya zauna dabbobi da halittun Allah da Allah tabaraka ta'ala ya bujiro da su duka da ruwan ya fara yawo ya fara yawa ya cinye wajen sai aka dinga yawo akan ruwa shine annabi annabi annabi Allah ya ce ka shiga fiya cikin wannan kuma ka shiga ka shigar min kulli zawjayn sunani daga cikin halittu kowanne ka shigar da biyu mace da namiji mace da namiji saboda haka sai dinga shigar da halittun Allah annabi nuhu haka kawai yake yana tsaye baya kallon gabansa sai dai in yi haka sai danko dafo dabbobi sai damansa sai dafa namiji nagunsa sai ya dafo mace ya dafo zaki da zakanya yana taɓo su sai ya jefa su ciki ya ɗauko kura da kure sai ya je duk wani dabban da kaga muna da shi ya ɗauko tinkiya da rago akuya da bunsuru sa da saniya ko taguwa da raƙumi kowanne sai da ya taɓo shi ijefa duk wani dabbobi da yawa sun halaka waɗannan ba a shigar da su ba ya inganta an shigar da sunfi-sunfi na dabbobi daban-daban saboda sunfi tamanin wasu sun ce a sunfi ɗari da tamanin da hudu kowanne kala-kala-kala-kala daban muzuru da mage haka duka annabi nuhu ya ta shigar da su duk suka shiga to wannan shine waɗanda suka tsira Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara sannan wa ahlaka adafi akan mafa'ulun nan ko ce wa ahlaka sannan ka shigar da kuma wato ainihin iyalanka a ciki da ƴaƴanka kenan da matarka duk ka shigar da su illa man sabaka alaihi alqaul sai wannan fadi na halaka ya riga ya tabbata a kansa minhun daga iyalanka su ne ba za su shiga ba duk sun shiga sai matarsa ba ta shiga ba sai kuma ɗansa ɗaya babban ɗan nasa kan'ana bai shiga ba amma 'ya'yansa guda uku su ne da samu da hamu da ya fi su sun shiga kuma kowanne yana da mata kowanne da shi da matarsa duka annabi nuhu ya ce su shiga duk suka shiga kowa ya shiga amma shi kan'ana bai shiga ba har ruwa da idin ga dangadi da shi ko a lokacin da kasan da da uba sai da uban ya ji tausayi ga ɗansa can babban ɗansa wansa samu gaba ɗaya gashi can ka taho nan ka shigo nan ka taho ka bar nan gurin shi ne sai sha'i da baban ka rabu da ni ni zan je can dutsen zan tsaya shi ne zai tsare na daga yaushe zan zo don yana tare da mutanen gari masu ganin ubansa bai iya ba ba zai je shiga wannan jirgin ba amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da annabi nuhu ka rabu da shi shi baya cikin ahalinka shi aiki ne ba mai kyau ba ma'ana kyale shi ba dan kirki ba ne saboda haka sai waɗannan 'ya'yan nasa masu kirki suka shiga dama Allah tabaraka ta'ala ya faɗa mana ko a can cikin suratul hud cewa wa man amana wa ma amana kuma ma'ahu illa kale sai kaɗan ne daga kaɗan ɗin nan an ce mutanen da suka shiga su matan ‘ya'yansa uku nan samu uban larabawa daga nan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa sai hamu sai wato hamu shi ne uban sudanawa batsake sai kuma ya fi su shi kuma shi ne uban tarkawa to idan ka ce ga larabawa ga turkawa ga sudanawa to mutane 'yan adam sun haɗu kenan kowa da kowa yana ciki jinsin ajami in an ce al'arabu wal'ajabu arabu samu da da hamu da ya fi su iyalansu duk su ne ajami turki turawa kowane iri kala-kala na farisa ne na Oruba na amerika ne na duk suna ciki sudanawa kuma bakaken da suke ciki na mutane waɗanda suke ba turawa ba ba larabawa ba su kuma suna ciki don haka su mu kenan mu uku ba na hudunmu waɗannan kowanne da matarsa suka shiga sai aka ce a cikin mutane babu wanda ya imani ya bi su annabi nuhu sai ƴaƴansa dinnan mutane ƴan adam su su shida ne a ciki wani kaulin kuma aka ce a'a su su takwas ne suka shiga ciki domin akwai ɗaya daga cikin ƙanwar matar wato ainihin samu ta zo wani kaulin aka ce kuma a namiji ne na takwas ɗin da ake tunaninsa wani ne da yake tabin annabi nuhu a lokacin da ya gani yana ga wulakancin da ake masa tun a lokacin da ake kera jirgi yana taimar sannu ka yi haƙuri ka yi haƙuri yana tausayin annabi nuhu da haka ɗin nan to lokacin da ya ga annabi nuhu ya zo cikin jirgin ya zauna an ce ya biyo annabi nuhu ya zauna saboda albarkar girmama shi nan da yake sai allah ya hayar da shi to saboda haka ittifaqin da ake gani ko shida ‘ya'yansa da matansa uku ko kuma waɗannan ƙarin biyun su ne suka zama mutum takwas su kaɗai ne suka shiga wannan jirgin shi kenan neman halakar da za su yi annabi nuhu yana ta zancen ɗansa wacce matar tasa dama ita ta ni an gama da ita shi ne allah tabaraka wa ta'ala yake ga annabi nuhu wala tu haɗibni fil ladina zalam kada ka yi min magana kar ka kuma yi min magana cikin mutanen da suka zama sun zalunta sun kai sun yi kafirci sun zalunci kansu ka rabu da ni in ji Allah da zancen kasa halaka kyale innahum haƙiƙa su mugurakuna ababen halakarwa ne baki ɗaya duka za su halaka ba za su